الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a ƙarƙashin mawdu'in tarbiyya kuma a ƙarƙashin hasken wasiyoyin lukman alaihi salam da allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana su a cikin littafinsa mai tsarki yau muna ranar talata kuma sha tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau sha biyu ga watan biyar miladiyya dubu biyu da ashirin muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala muna ƙanƙantar da kai zuwa gare shi muna miƙa hannuwanmu a matsayin masu nema kuma makaskanta da cewa Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana dukkan damuwa da bala'o'i da dukkan annoba da kuma rashin lafiya da kuma kowace jarabawa wacce take mara daɗi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka ma iyayenmu da malamanmu da alkhairi waɗanda suka rasu a cikin su Allah ya musu gafara Allah maɗaukakin sarki ya lullube su da rahma wannan zai zama majalisin mu insha Allah ta'ala na sha bakwai kafin a shiga karatu ana ƙara ma jama'a masu taimaka ma marayu godiya a game da gudunmuwar da suke aikawa a madadin kwamitin marayu sun ce a ƙara yi ma mutane fatan alkhairi kuma a ƙara jawo hankalinsu kan wannan muhimmin aiki da yake kanmu sannan kuma duka waɗanda suka ba da gudunmuwa ana musu addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi bayan wannan shi tambayoyinku da za mu iya karanta wasu daga ciki wannan mai tambaya na cewa wace irin shiga ya kamata uba ko uwa su yi a ciki a gida domin tarbiyyar 'ya'yansu da abin da ya kamata shiga ta musulunci haka ya kamata iyaye su rika bayyana a gaban 'ya'yansu akwai kayan da uba ko uwa za su sa don junansu wannan a tarbiyya ba a gaban yara ake sa su ya halarta mace ta sa kaya waɗanda za su zama sun shafi mijinta ne ta yi ne don mijinta kaɗai ya gani to ba daidai ba ne kuma ta sa wannan kayan a gaban 'ya'yanta saboda ya kamata ta sa ne a lokacin da 'ya'yanta ba su nan misali kamar wando ko matsatsun kaya ba laifi mace za ta iya samun mijinta amma ko ba a gaban 'ya'yanta ba haka shi ma uba ya halatta zai iya shigar da za ta kasance ta daɗaɗa ma matarsa rai to amma ya zama yana da taka tsantsan a game da irin wannan shigar da zai yi baya kamata yin a gaban 'ya'yansa domin 'ya'yansa suna koyi da abin da suka gani ne kuma ba sa iya tantance cewa wannan an yi shi don wane ne wannan kuma an yi shi don wane ne ko wannan ga dalilin da yasa aka yi shi wancan kuma ga dalilin da yasa aka yi shi wannan yana da matukar muhimmanci a kula da shi kuma ana samun kurakurai a tsakanin iyaye a game da wannan wasu sukan so shi wannan mace takan so ta yi domin ta burge mijinta amma kuma sai ta yi kuskure ta yi a gaban 'ya'yanta 'ya'yan nan nata kuma kila sun fara manyanta sai su ɗauka cewa su wai ana yi ne a ko'ina kuma duk yadda za ta yi musu bayani kila ba za ta iya musu bayanin da za ta iya gamsar da su haka shi ma uba yakan yi wannan saboda ka ya kasance akwai ka'ida ta kula da tufafi da iyaye za su rike sawa a gaban 'ya'yansu domin 'ya'yansu su taso a cikin hishma wato kunya da kuma kamun kai da muru'a mutunci ce Allah shi taimake mu tambaya ta biyu ce Allah ya kara wa malam lafiya amin don Allah ina son karin bayani game da lailatul qadri da sanda ake ganin shi lailatul qadri daren kaddara ko daren iko ko daren tsare-tsare Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan dare a cikin alkur'ani mai girma akwai inda ya faɗe shi da sifarsa ce na an zanna fi lailatin mubarakatin lallai mun saukar da alkur'ani a cikin wani dare mai albarka a wani waje sai ya bayyana allailatul mubaraka din nan ya fassara shi da cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr lallai mun saukar da alkur'ani a daren kaddarawa ko kuma daren tsare-tsare ko daren iko wannan dare shi ne Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani kacokan daga allahul mahfuz wato tsararren allo zuwa sama'ud duniya wato sama ta ɗaya a wani waje da ake ci mashi baitul izzati daga nan kuma aka rika saukar da alkur'ani daki daki a tsawon shekaru 23 ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dare falallashi da ta nan dai ta tabbata Allah madaukakin sarki ya ce a cikin sai aka saukar da alkur'ani sannan kuma ya ce khairun min alfi shahar ya fi watanni dubu daya shekaru tamanin da uku da watanni shekaru tamanin da uku da watanni idan mutum ya dace ya tashi lailatul qadri a wannan daren ya yi ibada kuma ya dace Allah madaukakin sarki ya karbi ibadarsa a wannan dare to da nassin qur'ani ladan da Allah madaukakin sarki zai bashi to zai bashi ladan shekaru 83 da watanni kamar ya yi shekaru 83 da watanni yana ma Allah subhanahu wa ta'ala bauta hadisai sun zo da yawa a game da tabbatar da lailatul qadr sun kai matsayin abinda malaman hadisi suke ce masa haddu tawatur wato abinda baya bukatar a ce sai an tattauna ya inganta ko bai inganta ba kafan tabbataccen abu ne gashi ya tabbata alqur'ani sannan kuma hadisai sun zo masu ɗimbin yawa da suka tabbatar da wannan dare annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi nufin ya fito yayi ma al'umma bayani a game da wani dare ne sai wasu daga cikin sahabbansa suka yi rigima wanda ke nuna mana matsala da kuma damuwa da rigima ke haifarwa a tsakanin al'umma da manzan da sama ya fito zai musu bayani sai ya ce na fito domin bayyana muku wane dare ne tabbas ake ce masa lailatul qadri to amma saboda wasu sun yi rigima a cikin ku sai aka mantar da saboda ka yanzu duk wanda yake bukatar ya nemi lailatul qadri daren wannan dare na iko wannan dare mai albarka to ya neme shi a wutiri wato mara na ƙarshen ramadan goma ta ƙarshe ta ramadan wato daga 21 har zuwa 29 duk waɗannan kwanaki ne na nema akwai sahabbai da suke ganin cewa za a iya samun lailatul qadri ba sai a ramadan ba kamar ibn mas'ud radiyallahu anhu yana cewa man qama sadaka wuffiqa lailatul qadr idan duk mutum ya yi kiyamun laili ga baki ɗaya shekararsa to Allah zai sa ya dace da samun wannan dare na iko wasu kuma suna ganin ana samun sa ne a ramadan tun daga farkon har karshen sa wasu kuma suna ganin ana samun sa ne a mara-mara kamar yadda muka kawo hadisi sannan kuma wasu suna ganin a a ranar ashirin da bakwai ne tabbas an samu su daga cin sahabbai da har rantsuwa sai da suka yi akan haka wannan maganganun nasu babu cin karo a ciki akwai malaman da suke ganin cewa daren yakan canza wata shekara kila a same shi ashirin da ɗaya wata shekara kuma a samu a ashirin da uku wata shekara kuma kila ya zuwa ashirin da biyar wata shekara ya zuwa ashirin da bakwai wata shekara kuma zai iya zuwa ashirin da tara abin da dai ake bukata shine mutum ya kasance ya yi kiyamun laili ga baki ɗaya na ramadan kuma musamman ƙarshen ramadan musamman ƙarshen ramadan wannan goma mai albarka da za mu shiga goma ta ƙarshe so da aka kada mu yi sakaci gaba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goma ta ƙarshe ta shiga to yakan shadda shadda shadda al-mi'za wa jadda wannan sama yakan zage dantse kuma ya daura mazaginsa sannan kuma wa aika wa ahlahu wa ahya layla sannan manzon da sama ya miƙar da iyalansa dukkan su ya tashe su da daddare a tashi a yi sallah ga baki da sannan kuma ya rayar da darensa saboda haka abu yana da muhimmanci so da kalimatul qadri a neme shi a waɗannan kwanakin 21 har zuwa ranar 29 mara mara kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu idan mutum yana tsammanin wannan ranar ce tashi yana sallah to idan yi alƙunuti ko ba ma alƙunuti ba to ya waita faɗin Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai ne yafiya ne saboda ka ya Allah ka yafe mu yana da kyau a yawaita wannan addu'a ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a rakayin ta wallahu alam ina ganin waɗannan tambayoyi sun isa sai Allah kai mu sai mu karanta wasu daga cikin Allah kai mu darasi na gaba yan uwa masu albarka idan ba ku manta ba muna batu ne akan ka'ida ta uku har yanzu wato shukru min asbabin najah fi tarbiyya godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tana ɗaya daga cikin sabubba da suke haifar da cin nasara a tarbiyya sannan a ƙarƙashin haka muna bayani akan muna bayani akan godiyar Allah maɗaukakin sarki game da ni'imar 'ya'ya ni'ima ta 'ya'ya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada to ya za a yi mutum ya gode ma Allah maɗaukakin sarki a game da wannan ni'ima da ya masa ta 'ya'ya ta ɗaya ne 'ya'ya biyu ne 'ya'ya uku ne maza da mata ne a zallar maza ne a a zallar mata ne Allah maɗaukakin sarki ya ba mutum su to ana buƙatar ya zama ya gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'imar da ya masa mun jawo aya da Allah maɗaukakin sarki ke cewa lillahi mulkus samawati wal ardi يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير قارش الآية أن لا إنه عليم قدير شين أبنده فسرى إنه للي ألا عليم مسئين مسئين ko da dan adam ne walillahi masalul a'la ko da dan adam ne aka ce masani ne a fannin sa to shi ake saurara yayi abu idan abu ne da ya shafi addini in aka ce ga masani a abin da ya shafi addini to shi ake nema a addinin ma fanni fanni in aka ce wannan masanin hadisi ne to da ya yanke hukunci ya ce wannan hadisin ya inganta ko wannan hadisin bai inganta ba sai ka ga da shi ake kafa hujja misali a wannan zamanin sai ka ga ana cewa wa sahahu al-albani ko a ce wa da'afahu al-albani ko wa hasanahu al-albani ko kuma a ce kaza ko wa kharajahu al-albani fi kaza kafin haka idan fikihu ne haka idan tafsiri ne haka kowane fanni in ma lugha ne to haka abin da ya shafi fannuna na rayuwa abin da ya shafi likitanci abin da ya shafi injiniyanci da makamantansu to sai Allah ya siffanta kansa ya ce innahu alimun Allah masani ne so daga ya za a yi Allah maɗaukakin sarki ya halittarsa ya ce ya baka namiji ko ya ce ya baka mace ko kuma ya haɗa maka kai kuma ka ce a'a ga abin da kake so duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi yana yin sa ne akan ilimi so da innahu alimun kyautar da ya bada ta ƴaƴa mata zalla ko ƴaƴa maza zalla ko ya cakuɗa maza da mata ko kuma ya bar wani ya zama bakarare baya haihuwa ko ya bar wata a matsayin juya ba ta haihuwa to yayi ne ala ilmin yayi ne da ilimi sannan kade shine iko ne iko ne kuma duka haɗuwar ilimi da iko wannan ba karamin anko ba ne anko ne wannan mai kyau a ce ga ilimi ga iko ya haɗu masani ne kuma wanda yake da ikon zartar da abin da yake so ya yi abin nan akan ilimi kuma akan ikonsa so daga abin da ake bukata shine mutum ya anshi wannan kyautar da hannu bibbiyu ya gode ma mai kyautar nan a matsayinsa na mai ilimi a matsayinsa na mai iko sannan allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa dai haihuwa kyauta ce a harshen annabawansa annabinsa annabi ibrahim alaihi salam wanda malamai da yawa suna ganin shine annabi na biyu a daraja bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam yayi addu'a kamar yadda muka faɗi a majalisin da ya gabata annabi ibrahim alaihi salam ya ɗau shekaru bai haihu ba akwai malaman sira da suke cewa ya kai shekara ɗari da ashirin wasu kuma suna cewa ba haka ba to matar shi kuma aka ce ta kai shekara casa'in ba ta haihu ba sara to shi ne annabi ibrahim alaihi salam ya rika addu'a yana cewa rabbi habli min as-salihin ya Allah madaukakin sarki kai min kyauta rabbi habli ya Allah ka mini kyauta min as-salihin daga ƴaƴa na gari nan an ce min as-salihin sifa ce a wajen malaman nahawu akwai abin da aka goji rabbi habli min al-auladi salihin ko rabbi habli min az-zurriyyati salihin ya Allah madaukakin sarki ka mini kyauta min az-zurriyyati salihin ko min al-auladi salihin daga ƴaƴa na gari ya Allah kai min kyauta daga ƴaƴa na gari karshe sai Allah madaukakin sarki sai ce fa bashsharnahu bi gulamin halim فبشرناه سي مكة مسا بشارة بغلام دا وندا يارو حليم وندا يكي مي حقولي مي حقولي مي نسوة شيني إسماعيل عليه السلام شيني بكر إبراهيم shine babban dan annabi ibrahim alaihi salam wanda annabi ibrahim alaihi salam ya samu wannan ɗa nasa ne al-gulamul halim ta bangaren sadakarsa da ake ce mata hajaru hajaru wadda hajarun nan ta samu ne ta sanadiyar kyauta da wani shedanin sarki yama matarsa da ake ce mata sarra ya mata kyautar wannan hajaru din wanda tarihi ba shi muke ba tarihi ba tarihi yana da tsawo so da ka nabi Ibrahim alaihi salam gashi ya tabbatar mana cewa ashe haihuwar ƴaƴa kyauta ce daga Allah madaukakin sarki sai ya amfani da lafazin rabbi habli min alhibati ya Allah kai mini kyauta min salihin ay min al-awlad salihin ka bani daga ƴaƴa nagari wannan kuma addu'a ita ce ta bi ta bi ta bi ta bi ta bi ta bi aka samu annabin mu sallallahu alaihi wasallam daga wannan silsila ta Isma'il alaihi salam sannan annabi zakariya alaihi salam shi ma yayi haka yace wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fahab li min ladunka waliya ya Allah wa inni khiftu al-mawali min wara'i na ji tsoron wanda zai zama ya jibinci al'amari bayana wane ne zai gaje ni a wannan harkar ta kula da addinin ka ya Allah dukkan wani mutumin kirki fatansa a ce a cin zuriyarsa a samu wanda zai gaje shi ya ci gaba da yin aikin alkhairi wanda ya duwa wannan yana daga cin abin da Allah madaukakin sarki ya sanya ma mutanen kirki a cikin zuciyarsu fatansu shine duk aikin alkhairin da suka ba fara to ba sa fatan a ce wannan aikin ya tsaya suna fatan a ce a cikin zurriyarsu Allah maɗaukakin sarki ya fitar da wani ko wasu waɗanda za su ci gaba da yin waɗannan ayyukan kada ya zama waɗannan ayyukan na alkhairi da ake yi sun tsaya so da ka annabi zakariya alaihi salam ya rika wannan addu'a ya ce wa inni khiftu al-mawali min wara'i ya Allah na ji tsoron waye zai zama magaji bayana ya ci gaba da yin aiki na kula da masallacin baitul maqdisi bayana وكانت امرأتي عاقرة كما يا الله كنا سند سوى ما تاتا بكراريا شي غاتا تصوف أما باتا هيهوا فهب لي من لدنك وليا يا الله كي من كوتا من لدنك دغغريكا كبان ول وليا مجبنشي ولينا أي وارث يا الله كباني كوتر مغاجي kai mini kyautar ɗa magaji wanda zai zama bayana shi zai ɗora aikin da nake ka aikin da nake ya Allah maɗaukakin sarki ya tsaya to kun ga shi ma annabi zakariya alaihi salam da ya tashi addu'a sai ya ce fa habli kamar yadda annabi ibrahim ya ce rabbi habli min as-salihin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce shi kuma ya habli man yasha'u inatan wa ya habli man yasha'u dhukur ashe ƴaƴa kyauta ce daga Allah maɗaukakin sarki sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu a wani wajen Allah madaukakin sarki ya ce wa wahabna lahu ai wa wahabna li zakariya yahya sai muka yi kyautar yahya zuwa ga zakariya muka ba zakariya bayan ya tsufa sai muka bashi ɗa yahya wa aslahna lahu zawjahu mun gyara masa matarsa ta zama gangariya ga ta tsohuwa amma sai muka gyara mahaifarta ya zama mahaifarta za ta iya ɗaukar ciki kuma haka Allah ya tsara a cikin ikonsa shi kenan aka ce abin da zai yi kawai a kwana uku ba zai iya magana ba qala rabbi ja'alli aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومه من المهراب فأوهى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية وعشية sau da haka annabi zakariya alaihissalam ya ce Allah ya bashi alamar cewa mata shi ta ɗau ciki shi Allah madaukakin sarki ya ce alamar ita ce kwana uku za ka ga ba za ka iya magana ba sai dai duk abin da za ka yi sai dai ka yi nuni shine yi wa auha ilaihim an sabbihu auha ai ashara domin lafazin alwahyu a lugar larabci shine suke cewa alkalamu fil khafa ko alkalamu bil khafa'i mutum ya rika magana a boye ko kuma su ce alkalamu al khafi boyayyar magana ita ce ake ce mata alwahyu to shi yasa alwahyu a larabci ana amfani da shi da ma'anar nuni ishara sau da ka fa auha ilayhim annabi zakariya alaihi salam kawai sai ya ga ya kasa magana da ya shigo wajen almajiransa a masallacin baitul maqdisi sai dai ya rika nuna musu a hannu yace su fara tasbihi kawai yace ku ci gaba da tasbihi bukratan wa ashiya ku ci gaba da yin tasbihi safiya da maraici saboda haka ashe dai ya'ya kyauta ce gashi sai Allah ya ce wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu muka gyara masa matarsa ta zama lafiyayyen mace kamar budurwa wacce za ta iya ɗaukar ciki sannan muka ba shi yaya wannan wawun din ba ta fa'idantar da tartibi kamar yadda aka sani sannan ba ta fa'idantar da ta'qibi sannan gashi Allah ya ce wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu kaga islahu zawjati yakunu awwalan summa an yuhaba yahya sai da aka fara gyara matar sannan sai aka mishi kyautar yaya domin bayan yayan ba ta sake haihuwar wani ba saboda haka kamar Allah madaukakin sarki yana cewa ne wa aslahna lahu zawjahu wa wahabna lahu yahya muka gyara masa matarsa ta zama lafiyayya yanzu da can ta kasance akwai al'uqmu a tare da ita akwai rashin haihuwa a tare da ita amma yanzu sai gashi ta haihu za ta iya haihuwa ta ɗau ciki na yahaya alaihi salam shi ke so daga gashi nan Allah ce wa wahabna ashe kyauta ce da sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi a game da Dawud da Sulaiman sai ce wa wahabna li Dawud da Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab Allah madaukakin ce wa wahabna li Dawud da Sulaiman mun yi ma annabi Dawud alaihi salam kyautar Sulaiman kyauta muka bashi sai Allah ce ni'mal abdu Dawud kenan ma dalla da bawan mu annabi Dawud alaihi salam innahu awwab wallahi lallai annabi dawud alaihi salam ya kasance mai yawan tuba ga Allah mai yawan tuba ga Allah to nan ma gashi Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa ashe haihuwar yaya kyauta ce daga Allah madaukakin sarki shi yake yi to yaushe Allah zai maka kyauta ya kai dan uwa sai kuma ka tozarta wannan kyauta ka yin abin da ya cancanta a game da haƙƙin wannan kyautar da Allah madaukakin sarki ya maka ko dan adam ya maka kyauta baya son ya ga ka tuzarta wannan kyautar da ka masa sayyidina Umar kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito ya taba ma wani kyautar doki yi masa abin da malaman fiqh suke ce mishi hamala ya dauke shi ko alhamdu ya masa alhamdu fi sabilillah ya dauke shi ya dora shi akan doki da ya ɗaukuke shi ya ce to wannan dokin ka rika tafiya jihadi da shi shi kenan fa'aba a hullabi kana indahu sai shi wannan da aka ba shi dokin nan kawai sai ya tozarta dokin baya kula da dokin so da ka sai na umar bai ji daɗi ba sai ya ga kawai bari ya kwato kayan shi amma ta hanyar dabara sai ya ce masa ne ka siyar mai shi ka siyar mai shi to amma sahabbai ba su yin abu gaba ga da sai je tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai musu ne ce kakka siya kakka dawo kaman ka kwace kyautar kai to mahallin shahidai ya sayyidina Umar bai ji daɗi ba ya ba shi kyauta amma kuma bai yi aiki da kyautar nan yadda ya kamata ba ya bar dokin baya kula da shi ya tozarta doki baya ba shi abinci baya kula da shi to wannan ita ce ɗabi'a to balle Allah madaukakin sarki Allah maka kyauta kuma ka tozarta kyautar to shi ne sai muka ce fa idza kana al auladu ni'matan kabiratan min Allah ta'ala idan 'ya'ya sun kasance kyauta ce mai girma daga Allah fa yajibu shukrul mun'imi biha wa huwa Allah ta'ala kenan ya wajaba a gode ma Allah madaukakin sarki wanda shine wannan ni'ima shi ya bada wannan kyautar وهذا الشكر يتم بالقيام بأمر هؤلاء الأولاد ta yaya mutum zai yi wannan kyauta zai yi wannan godiyar wannan godiyar da za a ma Allah za ta cika ne ta hanyar tsayuwa a kan duk abin da zai zama na kula da 'ya'yan ne an tsariki tafiya a fa'idihim na farko shi ne godiyar da za ka ma Allah maɗaukakin sarki da Allah maɗaukakin sarki ya baka kyautar 'ya'ya wallahi tallahi kada ka sake 'ya'yanka su bauɗe ba kan aƙida ingantacciya suke ba ba su kan aƙida ahlus sunnati wal jama'a ba su musulunci idan ka haifi 'ya'ya amma ka kyale su turawa suka rika yawo da kwakwalansu yadda suka ga dama akwai manyanmu da yawa Allah ya shirye su wasu mun san su ba suna da 'ya'yansu amma sai su bar su duk abin da 'ya'yan suka ga dama su sai ka je gidan musulmi babban mutum ne ana girmama shi a ƙasa amma sai ka je ka tarar da wani ɗan fegani shi baya addini wai bai da bai da abin bauta shi bai yadda ma akwai abin bauta ba wani kuma ka samu kirista ne ɗan wasu kuma suna musulunci wannan cin amana ne sai dai idan ka yi iyaka abin da ka iya yi daga baya Allah ya jarrabe ka ƴaƴan nan suka bauɗe to wallahi Allah ba zai kama ka ba amma in ka yi duk abu in ba kai abin da za ka yi ba kai ne ka zama sanadiyar haka ma ka ba su yanci saboda kai karatu a Germany ko kai karatu a Faransa ko ka yi karatu a Rasha ko ka yi karatu a Ingila so da kai ka je ka an wanke maka kwakwalwa ka dawo ka ce ƴaƴanka duk abin da suka ga dama su ko kila ma a can duka haife su suka taso babu aƙida wallahi ka ci amanar waɗannan 'ya'ya kuma sai kun yi hisabi a gaban Allah da su sannan kuma sai kun tsitsine ma juna kai da su a gaban Allah madaukakin sarki so da ka ba abun wasa bane yan uwa domin yanzu wannan fitina tana nan tana yaduwa a tsakankanin matasa ana samun mulhidai wanda suke zuwa su ce ba Allah ko su rika zagin musulunci ko su rika zagin manzon musulunci kuma ana jin su suna yin abin da suka ga dama Allah shi kyauta so da ka iyaye abu na farko shine wallahi tallahi babban godiyar da za ku ma Allah da Allah ya ba ku ƴaƴan nan ita ce ku zama kun tsaya kun karantar da su aqida sahihiya abin da malam mai risala rahmatullahi alaihi ya fara buɗe littafin sa da shi ke kuma yayi umarni ya faɗi cewa abin da ya kamata a fara tusa ma yara kenan amma ka ɗauki kuɗinka ka je ka kai ‘ya'yanka ka biya musu kuɗin makarantun boko su je su yi boko boko ko a wuta irin wannan shine boko boko ko a wuta ba bokon da ya halasta ba kenan bokon da za a kafirce ma Allah madaukakin sarki a zo ana yaƙi da addini wajibi ne a yi magana akan irinsa ka karantar da ‘ya'yanka aƙida shine abu na farko shine ka gode ma Allah madaukakin sarki waye malamin su me ake karantar da su waɗannan littafai ake koya musu wace aƙida ake koya ma 'ya'yanka a makarantar da ka tura su wannan duk wajibinka ne ka sani kuma ka bincika kuma ka tabbatar da cewa aƙida sahihiya ake karantar da su ba bauɗaɗɗin aƙidu ba Allah shi kyauta na farko kenan wa tasfiyati akhlaqihim sannan kuma a inganta musu a tsaftace musu ɗabi'unsu ɗabi'unsu su taso mutanen kirki ba su taso a matsayin shaidanu ba wanda za su zo in sun karɓi shugabancin mutane su rika wahalar da jama'a ba sa tausaya ma al'umma babu rahama a cikin zuciyarsu ba irin su ake so ba ƴaƴa waɗanda za su zama masu tausayi masu rahama masu adalci masu son gaskiya masu riƙon amana wanda ba za su sace ma al'umma dukiyarsu ba idan sun kai zuwa ga wani mataki da iliminsu ya kai su gare shi musu tarbiyya mai kyau ka kyautata ɗabi'unsu ka koya musu gaskiya tun suna ƙanana ka koya musu rubon amana tun suna ƙanana ka koya musu adalci da ƙin zalunci tun suna 'yan ƙanana wannan godiya ce ga Allah wa ta'limihim al-ibadati al-amaliyyata as-sahihata sannan kuma ka koya musu ibada wacce take ingantacciya a aikace yanzu ka koya musu yadda ake tsarki koya musu yadda ake tafiya masallaci koya musu yadda ake shiga masallaci da wace kafa ake shiga masallaci da wace kafa ake fita in an shiga masallaci wani lokaci ne za a za a yi tahiyatul masjid a yi gaisuwar masallaci raka'a biyu ya ake zama a cikin masallacin duk ka koya musu wannan ka koya musu azumi kakka hana su yin azumi kakka hana su yin azumi baya cikin tarbiyya a ce da yaro kai ya azumi a abashi ne ai wa yanfa'u al-adabu al-ahdatha fi sirri wa laysa yanfa'u inda shaybati al-adabu إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا تلين إذا قومتها الخشب هكذا هكما يكي تشيوا لدب أدب تربية تنا أنفان يا رولي ينا دان كرمي هكا بشي سيا جرما إن كبشي سيا جرما تو شيكي نو سيزما كمان كاتاكو kamar katako katako idan ya riga ya bushe ya za a a ce za a ya za a ce za a za a lankwasa shi sai dai a balla shi Allah shi kyauta to a koya mushi wannan وقد سبق لنا ذكر قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في وجوب تربية الآباء لأولادهم أي أتنبا يمون أنبتا maganar al'imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi akan wajabcin iyaye su ma 'ya'yansu tarbiyya wa annahu huwa shukru ala hadhihi ni'mati al-azima kuma wannan ita ce godiya akan wannan ni'ima babba da Allah madaukakin sarki yama iyaye ya ba su 'ya'ya kyauta ba tare da sun yi wani aiki ba domin ba aiki kai ba Allah ya baka ɗan wani yana nan in kwazo ne ya fi ka amma kuma Allah bai ba shi ɗan ba wani kuma shi ka gaba ga yi nan laba laba laba laba laba laba amma sai Allah madaukaki ke ba shi ƴaƴan gasu nan kamar alayyahu to me ya rage maka ba za ka tsaya ka kula da wannan amana ba kai sakaci da su Allah madaukaki zai zai tambaye ka game da wannan kuma in ba a manta ba mun faɗa a baya magana al-Imam Ahmad bin Hanbal hatta sana'a yace a koya ma yaro kaga wannan shine a koya masa ilimin boko a yanzu sannan da sana'o'in hannu waɗanda muke sakaci da su muka bar waɗanda ba mu suka zama sun yi kane kane a ciki ranar lahadi a garin musulmai sai ka zo ka rika zagaye kana neman ai maka gyaran wani abu ba za ka samu ba wai duk ba a aiki a rana wannan laifin musulmai ne ba karamin laifi ba ne wannan shine shine shine shine shine shine shine nau'in godiya babba da bawa zai ma ubangiji subhanahu wa ta'ala a game da kyauta da ya masa ta 'ya'ya so da haka sai muka ce falyuhawilil abu falyuhawilil abu shukr hadhihi ni'mati bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi kenan yanzu abinda ake bukata ya kai uba ko ya kai malami ya kai uba kai ko ya ce uwa dole ne mutum ya iyakar bakin kokarinsa wajen godiya ga Allah madaukakin sarki bi qalbihi da zuciyarsa wa lisanihi da kuma harshensa wa jawarihi da kuma gaɓoɓinsa ya tashi kan jijjigan ƙarfi wajen karantar da 'ya'yansa wajen kula da cinsu wajen kula da makwancinsu suwaye malamansu aƙidarsu ana kula da ita ɗabi'unsu ana koya musu kyawawan ɗabi'u ana hana su miyagun ɗabi'u duk wannan wajibi ne akan uba a matsayin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a game da kyautar da ya masa Allah ba mu ikon yin haka gaba ta ƙarshe a wannan ka'idar samaratu shukr wace gajiya za a ci idan aka gode ma Allah maɗaukakin sarki a game da ni'ima da ya yi ta 'ya'ya idan Allah maɗaukakin sarki ya baka 'ya'ya ka gode ma Allah maɗaukakin sarki da nau'ukan godiya da aka ambata mana to wace gajiya za ka ci wani sakamako wannan godiyar za ta haifar sai muka ce lamma kana shukuru maqaman ma'muran bihi fil islam a yayin da godiyar Allah ta kasance wani matsayi ne wani mukami ne da shari'a ce umarni da shi kanat lahu samaratun idza addahu al-insanu muslimu kama ulim to tabbas ka'idar musulunci ita ce duk abin da aka sa ka kai to yana da samarat akwai 'ya'yan ice da zaka ci sakamakon wannan da shan da kai duk wani abu da ka aiwatar na alkhairi to akwai sakamakon sa a musulunci in kai sallah tana da samarat in kai azumi yana da samarat in kai hajji yana da samarat idan duk abin da kai na alkhairi to yana da abin da yake gadar maka akwai sakamakon da zai biyo maka baya bayan lada da zaka samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala iz kullu amrin lahu jaza'un wa thawabu wa samaratu tarji'u ila sahibiha domin duk umarni da Allah yayi to yana da sakamako kuma akwai lada kuma akwai gajiya da ake ci da wannan gajiyar za ta dawo ma wanda ya aiki waƙat tusri ila ghairi kai wannan ma fa'idar da za a samu za ta iya tsallake shi ta shafi waninsa ya zama ba kai kaɗai wannan fa'idar ta sama ba to daga ciki ta haƙiƙu nisfin iman idan ka zama mai godiya a game da ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya maka to ka samu rabin imani in ka zama mai godiya to haƙaƙta nisfal iman ai an faɗa mana cewa al'imanu nisfan nisfun sabrun wa nisfun shukur imani ya kasu gida biyu akwai kasan da yake na juriya akwai kasan da yake na godiya to idan ka gode ma Allah mana ku saki akan ni'imar da ya maka musamman ni'imar 'ya'ya to ka ta samu rabin imani Allah ka ba mu na biyu tahqiqul ubudiyyati lillahi ta'ala mutum ya tabbatar da shi bawan Allah ne ke إذ جمع الله بينهما فقال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له domin Allah madaukakin sarki ya haɗa bauta da godiya ya ce fabtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki a wajen Allah wa abuduhu washkuru lahu kuma ku bauta ma Allah ku gode mishi nan malaman ku suna cewa zikrul khas ba'da al'am ina yake bi amri khas ashkuru min al'ibada lakin khussa bi dhikri li ahmiyatihi ai godiya tana cin bauta to amma sai aka ce bauta sannan kuma sai aka zo aka ware godiya saboda ne mahimmancin godiya kamar yadda Allah yake faɗi ne a cikin suratul Fatiha da yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-isti'ana min al-ibada lakin khussat al-isti'anatu bi-dhikr ba'da dhikri al-ibadati li ahmiyati al-isti'anati fi fanni al-ibada a fannin ibada neman taimakon Allah yana da matukar mahimmanci shi yasa da aka ce Allah kai kaɗai muke bauta mawa kuma sai aka ce ya Allah kai kaɗai muke neman taimakonka to haka nan sai ya ce ne fa'abuduhu kuma washkuru lahu ku bauta ma Allah sannan a cikin bautar to tabbas ku zama masu godiya tabbas ku zama masu godiya so daga idan mutum ya zama mai godiyar Allah madaukakin sarki to haqqaqal ubudiyyata lillah ya tabbatar ma da Allah cewa shi bawan Allah ne fa'ida ta uku ta haƙiƙun tauhidin khalisi lillahi azza wa jal mutum zai zama ya tabbatar da Allah tauhidi domin godiyar Allah tauhidi ce kana tabbatar da Allah cewa shi ne ya maka wannan ni'ima kuma ba wanda ya isa ya maka wannan ni'imar in ba Allah ba har ka tabbatar da tauhidi ta hudu salahul aulad wannan godiyar na haifar da gyaruwar 'ya'ya su zama nagartattu mutanen kirki إذ القيام بتربيتهم هو الشكر على نعمتهم domin ka tsayi kai musu tarbiyya iyaka iyawanka ai shine abin da ake ce ma godiyar Allah a game da ni'imar da ya maka tasu Allah ya baka ‘ya'ya sai ka tsaya ka kula da su to me ake tsammani ana tsammani ‘ya'yan nan su zama mutanen kirki domin ka yi iyaka abin da za ka iya yi to kage yanzu kenan ne ‘ya'yanka ana tsammani su zama mutanen kirki sannan fa'ida ta biyar ziyadatun ni'mati ni'ima kuma sai ta karu saboda Allah ce da in shakartum la azidan naku kullum ka gode ma Allah Allah kuma zai kara maka tun lokacin da kai godiya ga Allah to sai kage daɗi wannan ita ce ka'ida so daga waɗannan manya-manyan fa'idoji kenan daga cikin fa'idojin da ake samu idan ya kasance an yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya Allah ka ba mu ikon gode maka kuma ka ba mu ikon cin gajiyar ni'imar da kai mana ya Allah kada ka samu mu zama cikin waɗanda suke buturu za mu shiga insha Allah ta'ala ka'ida ta hudu a tarbiyatu bil mau'iza daga cikin abin da wasiyoyin Luqmanul Hakimu alaihi salam suka karantar da mu sun karantar da mu ka'ida wacce take shishike ce a tarbiyya ita ce ka'ida mai girma a tarbiyatu bil mau'iza yin tarbiyya da wa'azi yin tarbiyya da wa'azi a ina aka samu wannan a cikin fadin Allah ta'ala da yake cewa wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu wa iz qala luqman ya ma'aikin Allah ka karantar da al'umma ka ka faɗa musu lokacin da luqman yake cewa li ibnihi ga ɗansa wa huwa ya'izuhu alhali yana masa wa'azi alhali luqman yana ma ɗansa wa'azi ashe kenan daga cikin qawaidu tarbiya akwai al-mau'iza akwai wa'azi ba a yin tarbiya babu wa'azi Allah madaukakin sarki bada Allah ta'ala yadhkuru lana kayfa ista'mala Luqman ni'mat al-hikmati fi isla'i wa taqwim an-ni'mati allati an'amaha alayhi Allah ya fara faɗa mana yadda Luqmanu alaihi salam ya yi amfani da ni'imar hikima wajen gyara da kuma ta da komatar wannan ni'imar da ya masa wahiyar waladu wannan ni'imar ta da ya bashi sun maktara usluban hakiman sannan Luqmanu ya zaɓi wani salo mai hikima min asalibin tarbiyyati daga cikin salo-salo da ake bi na yin tarbiyya wa huwa uslubut tarbiyyati bil mau'izati al hasana shine salo na yin tarbiyya da wa'azi mai kyau kusan malaman tarbiyya gabaki ɗayansu ba ma kusan ba sun yi ittifaki akan cewa wannan ka'idar ta tarbiyya idan ana magana akan manhajin tarbiyyatin islamiyya to ita ce take zuwa a matsayin ka'ida ta biyu ka'ida ta farko ita ce a tarbiyyatu bil qudwati al hasana kai mai tarbiyya ka zama mutumin kirki idan kai wannan to sai a tafi mataki ka'ida ta biyu ita ce a tarbiyyatu bil mau'izati al hasana yin tarbiyya da wa'azi kyakkyawa kusan duk malaman tarbiyyar da suka yi rubutu akan manhajin tarbiyyar islamiyya ko wasa'ilin tarbiyyar islamiyya ko turukun tarbiyyar islamiyya to sukan ambaci a tarbiyyatu bil mau'izati hasana a matsayin ita ce ka'ida ko hanya ta biyu da ake bi a tarbiyya bayan kai ka zama mutumin kirki ka ce mai 'ya'yanka su kalle ka su koyi da kai ko kuma su suna ganin ka suna koyi da kai in sallah kake tashi kai su ma su rika tashi su in sigari kake sha su ma su sha sigari wal iyazu billah duk abin da kake yayan ka su ma za su rika yi in kwalla kake yi kana da kulab su ma su zaɓi kulab din su ila ma wal iyazu billah a haɗe a rika musu wadancan yan Chelsea wadancan baban su kuma na Manchester ka ji ɗaya yana cewa ai baba sai mun ci ku nan baban yana wallahi baka isa ba wallahi baku isa ba kaga wannan tarbiyya ta lalace ba a samu tarbiyya mai kyau ba to bayan an yi wannan idan kai ka zama mutumin kirki to abu na biyu shine a tarbiyyatu bil mau'izati al hasana to daga nan sai kai wa'azi in kai wa'azi wa'azin ka yafi tasiri amma idan kana faɗin abin da kai ba a ganin kana yin sa to so tari bai cika tasiri ba ka ce ma mutane kasi abu kaza ka ce ma 'ya'yanka kasi kaza sai su kuma ka ga kana yi wannan bai cika tasiri a cikin zuciyarsu to shi ne yanzu Allah madaukakin sarki ya fara babu bayani ga hanyar da Luqmanu alhakimu ya bi domin yadda zai zama ya miƙar da wannan ni'imar da ya da Allah ya masa wato ni'ima ta ɗa ya zai ga ya miƙar da ɗansa ɗansa ya taso ya zama mutumin kirki kuma kowannen mu na tabbatar da ba mai saɓani ba babu wani da zai fita akan cewa cikin abin da ke kwantar da hankalin iyaye a duniya su zauna lafiya shi ne su ga 'ya'yansu sun zama mutanen kirki shi yasa mai hikima yana cewa ni amul ilahi ala ibadi kasiratu wa ajalluhunna najabatu al-abna'i ni'imomin da Allah ya ma yayi a duniya suna da yawa amma daga cikin mafi girman ni'imar da Allah yake ma iya yake ma mutum najabatu al-abna'i a ce 'ya'yansu su zama nujaba ƴaƴansu su zama nujaba su zama zaɓaɓɓu su zama mutanen kirki uba ya ga ɗansa yana abin arziki to wanda yana cin abin da ke kwantar ma da uba rai ya kwantar masa da hankali ya ji wata natsuwa ya tabbatar da cewa tabbas Allah maɗaukakin sarki ya masa ni'ima Allah kamana abu na gaba a ƙarƙashin wannan me ake ce ma wa'azi so tari wa'azi akan ambace shi amma kuma sai a masa sifa haka kuma ƙur'ani ya zo da shi ƙur'ani ya siffanta wa'azi da cewa hasana wa'azin da ake so a yi shi ne a yi almau'izatul hasanat almau'izatul hasanat wa'azi kyakkyawa kenan a gefe guda akwai almau'izatul sayyi'a kenan domin wa biddu yuzhibu husna haddiddu wa bi ziddiha tatabayyanu al-ashya'u shi kuma wani daban kullun kishiya ke bayyana kishiya to in aka faɗi kishiya to akwai kishiyar ta kenan tunda an ce almau'izatul hasanatu kenan akwai almau'izatul sayyi'atu kenan domin alhasanatu hiya biddu sayyi'a wa atbi as-sayyi'ata alhasanata tamhuha innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at haka Allah ma ya faɗi so daga akwai hasana akwai sayyi'a to me almau'izatul hasana malamai na tafsiri suna da saɓani ko kuma suna da tattaunawa da suka yi akan me ake nufi da al-mawdizatul hasana amma idan mutum ya tsaya ya kalla zai ga abin da ake ce mishi ikhtilafu tanawwu'i ne ba ikhtilafu tadaddi ba saɓani ne na na abin nan na na na na nau'antawa kamar kai ne yau a ganka da wata riga gobe a ganka da wata riga kaga duka rigunan kai ba na wani bane na kai shine ikhtilafu tanawwu yau ka sa waccan gobe kuma ka sa waccan amma ba ikhtilafu tadaddi bane Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul nahl yana cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan kai kira zuwa ga ubangijin ka da hikima wal mau'izatil hasana da kuma wa'azi wanda yake mai kyau mun yi bayani akan alhasan alhikma a nan a nan fadin Allah madaukakin sarki al-imam ibn jawzi yace ana nufin ai udu ila sabili rabbika bil hikmati ay bil qur'an kai wa'azi da alqur'ani to ne kuma al-mau'izatul hasana to daga cikin maganganun da malamai suka yi imamul mufassirin at-tabari abu ja'far rahmatullahi alayhi yace abinda ake ce ma al-mawqif al-hasana al-ibarul jamilatu ababan kula kyawawa allati ja'alaha Allah hujjatan alayhim wanda Allah ya sa su a matsayin hujja akan bayi fi kitabihi a cikin littafin sa wa zakkarahum biha fi tanzilihi kuma Allah madaukakin sarki ya tunatar da bayansa a cikin saukarwarsa da ya yi wato a cikin alƙur'aninsa a wajen al'imam ibn jarir da sabari rahmatullahi alai abinda ake nufi da al-mu'tisil hasana ababen kula da alƙur'ani ya kawo tarihin annabawa tarihin salihai tarihin mutanen banza dukkan wani abun kula da Allah madaukakin sarki ya kawo mana a cikin alƙur'ani a wajen al-imam ibn jarir da tabari rahmatullahi alai su ne ake ce musu al-mau'izatul hasanatu su ne kyakkyawan wa'azi wannan haka al-imam ibn jarir da tabari ya fassara magana ta biyu maganar al-allama tun kafin al-hafiz ad-dimashqi babban malami yake cewa ma fi kitabillahi min az-zawajiri wal waqa'i bin nas abinda ake nufi da al-mawdatul hasana abinda Allah ya ambata a cikin littafin sa min zawajir na tsawa da yayi wal waqa'i' lin nas da ababan da suka faru ga mutane kun ga kun kalla za mu ga cewa wannan magana ta al-imam ibn kathir ce kama da ta al-imam ibn jarir al-tabari yace shi ne abinda ake cewa al-mawdatul hasana al-allamatu ibn ashur رحمة الله عليه سيتي والموئزة القول الذي يلين نفس المقول له لعمل الخير أبن أكي نفي دوأتي شيني القول الذي يلين نفس المقول له أبن zuciyar wanda aka faɗa masa za ta yi laushi da shi ya amalin khair hatta zama ta je ta aikata alkhair yace shine al-mawqitul hasan inji ibnu ashur abinda za ka faɗa ma wanda kake ma wa'azin sai zuciyar shi ke laushi zuciyar shi ke taushi zuciyar shi ta sauƙaƙa ta ji ta iya aiwatar da abin da ka faɗa masa shi ne ake ce masa al-mau'izatul hasana kun ga wannan magana ta shi ma tana da muhimmanci al-allamatu sa'di rahmatullahi alayhi shi kuma sai ya ce al-mau'izatul hasana al-amru wan nahyu al-maqrun bit-tarkib wat-tarhib abinda ake ce ma al-mawqizatul hasana al-amru wal nahy umarni da hani al-maqhun bit targhib wat tarhib wadanda aka kunsa su aka hada su da kwadaitarwa da kuma tsoratarwa yace shine al-mawqizatul hasana a wajen sa waɗannan tsakure kenan daga cikin malaman tafsiri guda hudu malamai magabata da kuma waɗanda suka zo a wannan zamanin namu abinda suka fassara al-mawqizatul hasana kenan sai muka ce musu wa mahma yakun ikhtilafu alfazi hadhihi tafsirat in an tsaya duk dai da sassafawan lafuzan waɗannan tafsiran da aka yi mana a game da me ake nufi da wa'azi kyakkyawa fa innal mau'izata a takaice abin da ake ce ma wa'azi hiya alqawlu sadiqu min almurabbi maganar da za ta zo daga mai tarbiyya li islahi ahwali murabbahu domin gyaran halaye na wanda yake matarbiyya fa ya amurhu taratan wani zubin ya bashi umarni ya ce wa yanhahu taratan wani lokacin kuma ya hana shi domin ba a tarbiyya ba a wa'azi ba tare da umarni da hani ba shi yasa malaman mu na usulu suke cewa madaru shari'ati islamiyyati ala fa'al wa la taf'al gabaki ɗin shari'a Allah tana zagayawa ne a tsakanin lafazi biyu lafazan nan guda biyu su ne a yi ko ka a yi a ƙimis salata a yi sallah a ƙimis salata a yi sallah a ƙimus salata ku yi sallah wa atu zakata ku ba da zakka wala ta ƙarabu zina wala ta ƙarabu malam yatimi ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون هو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون duka waɗannan umarni ne da hani saboda haka shari'a Allah gabaki ɗaya da tarbiyya suna zagayawa ne a tsakanin if'al wala tafal yi ko ka'al ويرجبه فينة ويرهبه فينة أخرى وللوقت كما يقضي تدشي وللوقت كما يصور تدشي ترجيبي لترهيبي كينا sai ka ji an yi bayanin aljanna an kwaɗaitar da mutane a aljanna wani zubin kuma ya zama an tsoratar game da wuta wa ya kussu alayhi waqtan wani lokacin kuma a bada kissa haka ake wa'azi wa yumassilu lahu waqtan akhara wani lokacin kuma a buga misalai إلى غير ذلك من أنواع أساليب وسيلة التربية بالموئزة الحسنة لدي ما كمان تنسو دقى شمو هنو إن دا أكيدي نيوم وأزي ليتا وانا شيني أكي شيما وأزي كأمر شي وانا كيما تربية هو كهنا شي كفتاي تدشي وانا زبن وانا زبن كما كصورة تدشي وانا زبن كما كباشي قصة كباشي لاباري وانا زي زمياك عرففيشي ko ya hana shi ko ya tsoratar da shi wani zubin kuma ka kawo mai misalai na rayuwa sai ka ga kaza kalla kaza mana kalla kaza mana duka wannan da kuma wasu daga cin asalin da ake bi na tarbiyya wannan a takaice kenan shine al-mau'izatul hasana wa'azi da ake bukata ya zama an yi to abu na gaba shine yaya tarbiyya za ta cika ta hanyar yin wa'azi mai kyau الشيخ السعدي رحمة الله عليه يا بعد أمسى جمد حكا bayan ya ambaci mai wa'azi sai ce in ba bi ma tashtamilu alaihi al-awamir min al-masalih wa ta'adadiha hanyar da zaka bi kai ma yaro wa'azi shine ko kai ma wani wa'azi tunda muna magana akan tarbiyyar yara ne shine ka umarce shi da ababen da za suka kunshi abubuwan da suka zama za ka ambaci masalih abubuwan da za su zama masu daɗi ne a rayuwarsa wata adadi a kuma ka kirga musu su ka ce ka ga in kai kaza abu kaza zai zama maka abu kaza ka kalli wani da ya kaza yanzu jibi abin da ya zama والنواهي من المضار وتعدادها sannan kuma ka hana shi ababen da suka kasance marasa kyau sannan kuma ka kamata a ce jiba fa ka ga wane da ya kaza jiba abin da ya faru da shi kalli abin da wane ya rika yi a rayuwa ya ci riba wa in ma bi zikri ikrami man qama bi dinillahi wa ihanati man lam yaqum bihi ko kuma ka rika ambatan misalan mutanen da suka tsayi suka tsara addinin Allah kuma ga yadda Allah ya girmama su ko suna da rai ko ba su da rai sannan ka buga masa misali yadda wasu suka tudarta addinin Allah su kuma ga yadda Allah ya walakanta su ko suna da rai ko bayan sun mutu wannan yana da kama kwakwalwa matuƙa a cikin wa'azi wa in ma bi zikri ma a'adda Allah lil ta'i'in ko kuma ka rika ambatan abin da Allah ya tanada ba masu da'a ka kawo masa aljanna ka faɗi gidan daɗi ga abubuwan da za a sha a cikin aljanna ga abubuwan da za a ci a cikin aljanna min al-thawab al-ajil wal ajil na lada na sakamako da za a samu ko a duniya ko a lahira duk mutumin da ya ba Allah Allah ba zai kyale shi a duniya ba kuma Allah ba zai kyale shi a lahira a duniya ko bai zama cikin masu dukiya ba to zai zama cikin masu kwanciyar hankali wanda abin da mutane suke mantawa ke kwanciyar hankali ake nema ba tsabagen dukiya ba وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل العلامة السعدي رحمة الله عليه يجي كما كرك فدا مسا أبن دا الله كان دا نأذابا تكسا دا أذابا تنيس تلاهرة قول نسقدوا ما السابا مسا ka zama abin da za ka kama ɗanka kenan ko da yaushe ka rika zama da shi kana karantar da shi shi yasa kamar yadda muka baro a baya akan ka'ida ta farko kissa tana da tasiri matuƙa a cikin zukatan yara duk lokacin da ka ba su wata kissa ba su mantawa da ita shekara da shekaru yanzu muna tuno kissoshi da malamanmu suka ba mu tun muna makarantar islamiyya muna ƙanana sosai mu manta da kisoshin da aka ba mu kuma suna da tasiri a cikin rayuwarmu ko muna kallon su har yanzu a cikin zuciyarmu muna kallon hoton kai hatta yadda malamin yake ba mu labari wallahi ba mu manta ba Allah ya saka musu da alheri muna kallon yadda suke yi da lafazin da suke amfani da shi da irin canza murya ma da malamin yake yi duk ba mu manta ba saboda wannan yana tasiri matuka haka ake ma yaro wa'azi kuma yana shiga cikin zuciyarsa kuma ya samu gurbi kuma ya zauna kuma ya naso a cikin rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ba mu ikon yin wa'azi mai kyau kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗi Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya kawo mana alkhairi a cikin kasar mu Allah madaukakin sarki ya taimaki shugabannin da ya musu jagoranci sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh